بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi 19 ga watan jimadar ula shekarar ta 1440 hijiriya wanda ya dace da 27 ga watan januwari shekara ta 2019 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun wani littafin albarka na sahihul bukhari insha Allah za mu tashi akan babu hajjatul wada'i ne ko haka ne tayi babin da ke magana akan hajjin bankwana yace qala haddathana isma'il bin abdullah qala haddathana malik an ibn shihab an urwa عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأحللنا بأمرة ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يهل حتى يهل منهما جميعا فقدمت معه مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى التنئيم فاعتمرت فقال هذه مكان أمرتك قالت فطاف الذين أحلوا بالأمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والأمرة فإنما طافوا طوافا واحدا حجة الوداع an ce da ita hajjatul wada'i ne saboda manzo Allah ya yi ban kwana da mutane a ciki kamar yadda muka bayani a cikin karatun sira wadda an nasa fiha ya yi wa mutane wada'i kuma daga nan bai sake yin wani hajji ba bayan wannan hajjin guda ɗaya kuma usumiyar bi hijjatul islam ana ce da ita hajjin musulunci saboda bai taɓa yin wani hajji ba daga madina bayan allah ya farlanta aikin hajji ana ce da ita hajjatul balagha hajjatul balagha shi ma saboda yayi wa'azi ya fadakar da mutane shara'i al-islam qawlan wa fi'lan shari'o'i na musulunci a aikace da kuma a baka kamar yadda ake ce da ita hajjatul tamami ko hajjatul kamali duk sunan aikin hajji ne tunda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ita ce hajji dai kwaya ɗaya tilo da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba shi dama yayi ya kawo hadisin Ismail bin Abdullahi al-Ausi daga Malik ibn Anas imamul a'imma daga ibn shihab shine muhammad bin muslim az-zuhri daga urwa ibn zubair ibn al-awwam daga nana aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama tana ba da labari cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hajjatil wada a hajjan ban kwana saura kwana biyar zulqa'ada ta ta ƙare suka fita kamar yadda ake bayani a riwayoyi fahalalna bi umra ta ce sai muka yi ihrami shine a halalna daga zilhulaifa muka ɗauki niyyar umra sai annabi ya ce da mu man kana ma'ahu hadiyun falyuhilla duk wanda yake da dabbar yanka shine hadiya falyuhilla to falyuhilla ana nufin falyuhlil wato yayi niyyar bil hajji ma'al umra da hajji tare da umra ma'ana ya cakuɗa niyyar niyyar hajji tare da umra tunda yana da dabba da ya koro ثم لا يحل حتى يحل منهما بزي وروري إحرام سبا سياغا ماسو gabaki daya wannan kirani kenan alhajji wal umra a haɗe in ya saka hirami ba zai cire ba sai ya gama su kuma damun shi irani ana koro dabba ne ka tafi da ita shi kuma nau'insa kenan don haka kuma yana da hukuncin zama a cikin ihrami shi ma sai an kammala aikin hancin da umaran gabaki daya ta ce sai na kai kara gurin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda allah ya jarrabe ta da al'ada ana dira ita kuma al'ada ya kamata bata iya dawafi ba bata iya yin sa'ayi ba saboda haila da take yi shine tace shakautu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam to yaya zan yi sai manzo Allah yake yace da ita ki warware kitsanki shine unqudi ra'saki ki warware wato kitson da kika yi wamtashiti ki taje kanki وأهلي بالحج كينيا أيكن حج كدي وداء العمرة بس كان على دنيا عمرة kenan nan ya koya mata tunda ta samu matsala ta ɗauki aikin hajji kaɗai kada ta ce ta cakuɗa shi da umra idan ta gama aikin hajjin wannan umrar da ba ta yi ba sai ta gama aikin hajji gaba ɗaya sai ta zo ta ɗauko sabuwar niyya ta umra daga tan'im sai ta je ta jona kaga ta yi hajji ta yi umra ta yi daidai da sauran sahabbai don daman kukan da ta kawo shine ne yanzu ya annabi sallallahu alaihi wasallam kowa zai koma gida da aikin hajji da umra amma ni in koma gida da aikin hajji kawai sai annabi ya bata shawara ya ce ga dabarar da za ta yi to daga nan ne aka samu wannan umra da ake yi ake cewa da ita umratu tan'im umrar tan'im tan'im wani wuri ne da ake ce shan masjidu aisha daga nan mutanen makka suke ɗauko niyyar wato umarsu sai take cewa sai ya haɗa ni da ɗan uwana abdulrahman ibn abubakar ta ce falamma ƙadainar hajja ta ce fa fa'altu na aikata ka yayin da muka gama aikin hajji sai arsalani rasulullahi sallallahu alaihi عبد الرحمن بن عوف آه، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يتي إلى قنينك أبو بكر آه، عبد الرحمن دان جنا أبو بكر الصديق أتي غاشي لو كيتك ركعتا ككيت تجيت دكونية daga can wajen maka ta umrar da bata yi ba sai ta zo ta yi dawafi ta yi sa'ayi ta yi umra kenan ta tashi da ibada kala biyu ta ce fa'atamartu sai na ɗauko niyyar umrata daga can sai maza Allah ce hadihi makanu umratuki to wannan ita ce matsayin umran nan da baki ba wanda sahabbai suka taho da niyyar hajji da umra ke kuma baki ba ya rage mu ce to me hukuncin matar da al'ada ya kama ta ana cikin hidimar aikin hajji hukuncinta shine kamar yadda annabi ya gaya wa aisha din a wata riwaya ya ce if'ali ma yaf'alul hajji ghaira Allah ta tufi bil bait ki aikata duk abinda mai aikin hajji yake aikatawa sai dai ba sai kin yi dawafi ba an ba da dama ga mace mai al'ada duk wani aiki da ake na aikin hajji don al'ada ta kamata ta yi amma banda dawafi dawafi ba a zuwa a yi sai da tsarki dakin Allah ba a zuwa sai da tsarki hakan kuma ta yi ya ce take shaƙalar fatafan ladina a hallu bil umrati bil baiti waɗanda suka yi niyyar umra ɗin nan tun ɗazu sai suka yi dawafi a ɗakin Allah wa bainar safa wal marwa sannan kuma suka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa saboda umarar da suka ɗauko niyya sun ma hallu sun matsafu da suka gama sai kuma suka yi dawafi tawafan akara wani dawafin kuma daban yadda al'amarin yake shine wanda ya ɗauko niyyar aikin umara kurin in yazo zai gama aikin umara ne ya yi ɗawafi ya yi sa'ayi ya yi aski ya gama umara to sannan sai kuma idan an ji wato ba ni sunan shi mina an yi zaman mina an gama aikin hajji ana cewa akwai wani dawafi da ake ce da shi dawaful hajji babban dawafi ne dawaful ifada wanda dole ne sai an yi shi to sai kuma mutum ya zo ya sake wannan da kuma wani sa'ayi wannan kuma na hajji ne wannan na me na hajji ne to alhamdulillah annabi ya koya musu kuma sun yi ɗin a aikace sannan sai ta ce ba da an raja umin mina ka gani bayan sun dawo daga mina wa amma ladina jama'ul hajji wal umra amma da suka hada aikin hajji da umra fa inna ma tafu tawafan wahidan tunda ka cakuɗa umrar da aikin hajji a yadda al'amari yake in ka yi hajji umra daban aikin hajji daban to kowanne yana da ɗawafinsa daban amma in ka cakuɗa tsakanin kai kira ne kenan ka cakuɗa tsakanin aikin hajji da umra to za ka yi ɗawafi ɗaya ne zan sake yin bayani don a gane yanzu a cikin bayanai na ina bayani ne akan nau'in aikin hajji guda biyu akwai aikin hajji tamattu'i akwai aikin hajji kirani aikin hajji tamattu'i shine alhazai in sun taho daga garurukansu in za su ɗauki ihrami za su ɗauki niyyar aikin umra ne kawai duk da makka za su shiga amma niyyar umra kawai za su ɗauka a matakin farko sannan a nan gurin ba maganar koro dabba a ce sai mutum ya kora dabbarsa da hadaya ya tafi da ita babu wannan sai in mutum ya gama aikin hajji ne zai nemi dabbarsa shi kuma ya yanka in a aikin hajji na tamattu'i ne duka aikin hajjin guda biyu da kira ne da tamattu'i duk ana yanka dabba amma shi kira ne ana tafiya ne da dabba tun daga hanya za ka tafi da dabba ka shiga garin makka da ita amma shi tamattu'i a'a babu dabbar yanzu kurin kamar umara za ka yi to in kai niyyar umra ka tafi ka isa makka sai kai umra kawai mun sha kuma yin bayanin umra umra ba wani abu ne mai wahala ba abubuwa ne guda hudu umra abu hudu ne na farko dai ihram tare da niyya musamman aljanna kamar ya musamman aljanna mutum ya mai da hankali wajen roƙon aljanna in Allah ya ya karba to kai umar ka kawo ki ko aikin hajji ka kawo ki in ka dai kuma kai ta nemo duniya sai a baka duniya ka manta ko baka roƙi aljanna ba wata ƙila goma za ka daga komawa ba kun ji abu na uku umra abu na hudu na umra shine kana gama wannan sa'in sai ka fita ka je ka miƙa kanka su aske maka shikenan ka gama umra an ci kudin jirginka sai ka koma gida ka cire wannan iram sai ka sa kaya irin wannan na gida ana cikin hada-hadar aikin zanci a lokacin amma tun da ranar tafiya mina na fara aikin hajjin da ba yanzu kana da wani wato kana da wani bonus na lokaci da za ka yi rayu kamar kana najeriya sai ka sa kayanka na gida idan da iyalinka ma ka je ka kama gida ko wani abu ka ci sha'aninka ba ka da wani abu amma mai kiranin nan shi kan ba haka ba yana nan da ihramansa haka mai aikin hajji ifrat wanda aka yi niyyar wanda zan yi bayani shi ma wato aikin hajji shi kadai to yanzu wannan mai tamattu'i ke da kun ga ya umar ko to yaushe ne dauki ne aikin hajji akwai wata rana da ake cire ta yau tarwiya ranar nan ga watan hajji takwas ga watan hajji ranar ake tafiya mina mina din wani ƙauye ne ko wani gari ne a wajen makka ita cewa yanzu birnin takan yayi gine-gine har an yi sama da amma dai mu ɗauka wani ƙauye ne a wajen makka shine mina to ranar takwas ga watan zulhajji ranar ne da asuba za a dawo da wannan irama yanzu mai wannan aikin ta matuyi da ya shirya irama to zai sake ya wanka ya sake sabon saka irama a cikin maka to a ranar ne zai ce ya Allah na yi niyyar aikin hajji a lokacin zai ɗauki niyyar aikin hajjinsa sai kuma ina ina sai ta tafiya me ake amina sallah da karatun qur'ani da addu'a shi ne kudu zama ake yi dirsha ka gani kuke a zaune nan haka za a yi azahar a yi la'asar a yi magariba ana ta lafaika Allahun malafaika ana ta zikiri ana ta addu'a mai karatun qur'ani yana yi mai salatin da yana yi wato na kan yi mamakin mutum ya je aikin kanci ya dawo amma ka ga yana da sakaci a kan addininsa ya faje ya gani duk inda ya je karatun qur'ani salatu annabi sallah dama aka ce ribar maji haji sallah ai ana sallah na je aikin hajji sallah na filfili ne malam ba magana amma mutum ya je ya dawo sai ga alfakungunsu a garinsu baya zuwa sallar jami'a kaga wannan ya nuna aikin hajji nasu bai mai amfani ba bai koyo ba kuma ba a karba ba duk musulmin kwarai ba ya sakaci da sunan jam'i a masallaci alamar munafurci da rashin rabu a rayuwar dan adam ku ji da kyau alamar nifaka da rashin rabu Allah bai yawan mutum rabu ba a rayuwarsa shine zai zauna baya zuwa jam'i kowaye shi kuwa magana da mutum ya zauna a gida ya ci sallolinsa ko ta sallah a ofisinsa ko ta sallah a kasuwarsa ko na baya zuwa jam'i wannan ma ba hanyar annan muhammadu wace ku nutsu fahimci wannan dan kar ce ya bata kan su lokaci kana ta bautar duniya baka bauta wa Allah ka samu lahiyar ba so akwai sallah a wata to wannan kunga ya yi umra ya ɗauki aikin hajji za kuma mai bayani tun da damar karatun nawa a kan hajjiji wanda ne aikin hajji ne to yanzu ba zan yi bayanin ne aikin hajjin ba don saboda damar a nan gaba kuma asira ba ina da karatun nasira ma shi nake yi amma abin da nake so yanzu kun gane nau'i na aikin hajji guda ɗaya ko shi ne tamattu to sai aikin hajji tsira ne na fara yin bayanin shi kuma tsira ne daga karana ya kuri da tsira ne haɗa shi kawai haɗa niyyar hajji ake da umara da hajji ne da umara aikin hajji da umara da ake ne ake cakuɗa su shi ne nan na na aisha ke mana bayanin abin da aka yi sun koro hadaya sun yi sun taho sun yi ainihin wato sun shiga makka sun yi dawafi sannan sai da suka zauna kuma wadda bayan sun gama ɗan aikin umaran kenan suka ci gaba da zama suka wuce gida suka ji suka gama aikin hajji sai suka dawo sai suka yi dawafi shi ne sai take cewa sun mafafi tawafan da akara da hajji ba a da ranar jami'in mina suka yi wato a afar ɗauke wannan wannan na yanke matu'i wancan da farko ke fatafa nabi na halin bil umrati bil bayt kenan bayan sun ji sun da sun yi sa'ayi ya zama sun cika ce aikin hajji me bambanci su da wadancan suna cikin kayan su sannan kuma akwai dabbar su da sun tafi da ita to shi kuma ifradi fa tsoron aikin hajji ne kawai ba wani magana umra ko ya ci shi ya wani mutum aikin hajji tsura shi kadai to shi kuma kana da ra'a maka abinda za ka fara yi za ka fara yin dawafin kudu wani dawafi da ake yi wanda duk wanda ya shiga maka duk wani aikin hajji ko wani aikin umra wannan dole ne sai kai wannan dawafin na gaisuwa sai ka je dakin Allah ba yanda ya ce ka je umra ko ka je aikin hajji wai baka je kai dawafi wannan ba wannan magana ta so kenan dukkan su aikin hajji guda uku sun yi tarayya akwai wani dawafi da za su yi suna jira ga mata to shi ma mai ifradin nan zai wannan dawafi in ya dawo ba maganar aski shi kuma wannan dawafin kawai zai yi sai zai zauna a makka ko kwana nawa ne da wannan kayan a jikinsa ba aski ba fesa turare ba yanke farce ba kaza ba ta zama ya ta zuwa sallah ya je harami ya dawo ya koma ya kwana ya tashi da wannan ihramin yana daure da shi ko kwana na wani saboda ifrad ya dauko har sai an je an yi aikin haji in an dawo za a yi wannan sa'ayi da waful da waful ifada duk tare da alhaji za su ana gama sai cire wannan ya gama aikin hajjinsa amma shi bai zai yi yanka ba shi ba yanka a ƙasa kenan aiki kan ji guda biyu akwai yanka ɗaya ba yanka tamattu'i akwai yanka wannan tamattu'i na farko da na gaya muku in mutum ya dawo zai sai idan ba dama zai yanka godiyar Allah akan ni'imar da ya masa sai yanka mai kira ne shi ma dama zai yanka to waɗannan su ne ɗaukukan aikin hajji guda uku wanda in mun zo karatun sira ma za mu daga fada da bayani sama da wanda aka yi to ana aisha tana ba mu labarin ita na ta ce na taho tare da suna cikin al'ada mana lokacin da aka taho daga miƙacin daga mutanen madina tana cikin al'ada niyya kawai ce tana cikin ihraminta amma ba za ta yi dawafi ba ba za ta yi sa'ayi wasu ba tana cikin wata za ta ci gaba da zama ne kawai da halittar aikin hajjin za ta wuce ta yi idan ta gama ne tun da ba ni sunan shi tana cikin larura kaga ana za mu ɗauka ifradi ta yi kenan aikin hajji turarsa ta yi da ta gama shi ne ta kawo ta yi ta yi ta yi ta yi wa ta yi dawafi da ta yi ta yi ta yi umra to yin wannan umra kuma sai ya mai da aikin hajji na ta ya zama annabi ya haɗa mata kamar yadda waɗancan suka tafi da aikin hajji da umra a tare ita ma Allah ya bata aikin hajji da umra a tare fahimta tayyib qala hadathana amr bin ali قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء عن ابن عباس يشي اذا طاف بالبيت فقد حل فقلت من اين قال هذا ابن عباس قال من قول الله تعالى ثم يحلها إلى البيت العتيق ومن آه ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع فقلت إنما كان ذلك بعد المعرف قال كان ابن عباس يراه قبل وفاته wannan riwayar ana haske ne akai akan abin da ya gabata Abdullahi da Abbas yake cewa idan tsafa wato idan mai umara a yayi dawafi ko kuma mai kirani yayi dawafi ko mai tamattu yayi dawafi bai baiti da dakin Allah anan ana magana dawafi ne kenan ولم يتبين السماء والمرء ولم يحدث ولم يقصر bai yi sa'ayi ba bai yi aski ba ko bai yi sai ba faƙar halla to wannan dawaki ne faƙar halla to ya yi tahalluli na farko daga ikirarinsa wannan masali ne mashuri da labarai na ambata fakultu da aka sai mai ruwa ya ce na cewa ba min anya ya yi aka yi aka samu wannan daga yin dawaki ko a ce mutum ya yi tahalluli tahalluli shi ne kamar ya sauke wani nauyi amma nan na farko ne ba duka ba akwai tahallulul awwal akwai tahallulul sani in mutum ya zo aikin hajji in har ya je dawafin nan dawaful hajji dawaful ifada to ya yi tahalluli na farko amma ba zai cire ihraminsa ba mana ya rage wani aikin ba zai cire ihraminsa ba sai ya zo ya yi ko aski da sa'ayi ana dai sai ya hada waɗannan abubuwa shi ne za a ce ya yi tahalluli ya warware ke alisa kuna gane to shi kenan sai aka ce daga yana samu wannan rubutu ta yake ai abdullahi da abbas sun fada shi ma ya ci rona daga fadan allah sun ma mahilluha ila baitul atiq da allah ya ce sun ma mahilluha ma'ana tahallulin shine ila baitul atiq zuwa mutum ya jawabi a ɗakin allah al-atiq sannan kuma da wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa cewa su yi tahalluli an ya hullu fi hajjatil wada a hajjin babba yace inna ma kana zalika min al-mu'arraf qala sai ce ibn durayj yace fa qultu sai ce wa ata inna ma kana zalika ba'da al-mu'arraf wannan ai dawafi ana yin sa ne bayan an je arfa shine mu'arraf dama za ka je kai wannan dawafi ne na hajji sai ka je an tsaya a arfa sai an yi tsayuwar arfa an gama shi ne za a ce a je a yi dawafin alhaji ya ce ƙala kana bin abbas ya rahu ƙabu wa mati shi abdullahi abbas yana ganin wannan al'ila ta hallolin nan ko kafin mutum ya je ya yi ɗawafin ifada idan ya zo ya yi aski kaga ya yi wani aiki kenan shi ma za a ce ya yi aski ya yi yanka dan ba a yi aski sai an yanka to kaga ya kafin ya je aikin kafin ya je ya dawa bin nan ya samu wannan tattahalluli ko kuma bayan ya je ya dawa bin sai ya dawo gida sai ya yi wannan tattahalluli idan ya zo yanka da basa ƙaf wa ba shi ko da yake wasu na ganin cewa ƙablan wukufi ko ba a da wukufi kenan ko dai kafin a tsaya a arfa ko kuma baya amma da yawa yawa da mai abin da suke tafiya a kai ta hallulin din sai an je arfa an dawo wannan shi قال حدثني بيان قال حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن قيس قال سمعت طارقا عن ابي موسى الاشعري قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبصراء فقال احجزت شنازه من من قال انت تمشي عن البصراء تنبيه فرقوا لي فارغ من الشفاء حجني قلت نعم قال كيف احللت قلت لبيك باهلال كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طف بالبيت وبالصفا والمروه ثم حل فطفت بالبيت وبالصفا والمروة وأتيت امرأة من قيس فقلت آه ففلت رأسي يجي لنظام الله صلى الله عليه وآله وسلم آه سيأتي من كاي أيدي الحج يعني أحرمت بالحج سيأتي يقرب سيأتي يا كيني أتيني كيف أعلمك ya niyyarka yake cewa ne nayi Allah ya Allah nayi niyya kamar kamar yadda annabi ya niyya shine ahlantu ka ihlali rasulullah wa mutum yana da dabara ko da bai san meye annabi ya niyya ba kawai da yazo niyyar ce Allah nayi niyya irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallam to shine manzo Allah ya ce shi to kai dawafi kai sa'ayi tsakanin safa da marwa sannan ka yi tahalluli min umratika kiran za ka yi aski ko sai sai fatub bil baiti wa bisa ma bil marwa in ka dawo aikin hajji kuma za ka sake wani dawatun da kuma sa'ayi tsakanin safa da marwa da shi bayan na gama sai yanzu wajen wata mace a bai faɗi sunanta ba ta ciccire mun fafalat ra'asi ta ciccire mun barbata a cikin gashin kaina suna da gashi mai yawa to kuma ga talauci subhanallah da ake ta fama da shi wannan lokacin Allah ya jarrabe shi da wannan yasa ta ta ciccire masa wannan kayan bayani ne akan abin da ya gabata قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال اخبرنا انس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبه النافع أن ابن عمر أخبره أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع فقالت حفصة فما يمنعك فقال لبت رأسي وقلدت هدي فلست أحل حتى أنهر أجلي شكو من إلى ما يقال بيني كما يدعك جاء من جامعه manzo Allah ya tafi aikin hajji shi da matarsa sallallahu alaihi wa sallam da na ta take cewa a manzo Allah sallallahu ya umarci matarsa yace su yi tahalluli wannan tahalluli shine su je su yi dawafi su yi sa'i su yi aski na umra kenan shi ya ce su je su yi umra saboda dama shi annabi ba ta mutu ne ba kira ne saboda ya koro dabba kuma na gaya maka mutum ya koro dabba damu wannan kira ne zai amma malamai suna bayani a cikin waɗannan nau'uka da ake naji wanne ya fi suka ce tamattu iya fi saboda shi kansa annabi ya ce lawisar baltu bin amri masar barku masu kutul hadiya da na sani da ba koro hadiyan nan ba wannan koro hadiyan shi ne ya canja masa niyyar dole ne shi mai kira ne to shi yasa za a za a yanzu alhazai majority ta tamattu yin ake a yi wannan umra in an gama sai a dauki niyyar ake shi ne the best a bisa maganganun malami shi yasa ya ce wa matarsa su ma su yi wannan tahallu su cire gashi su su abin nan su su cire ihrami su zauna a zaman gida kafin a taba aikin hajji shi ne sai suka ce a faƙalin hafsa da rafi suke cewa ya manzo Allah to kai me yasa ba za ka yi ba me yasa kai ma ba za ka gama kai umrar kamar yadda muka yi ba kamar yadda ka ce mun to matsalar shi annabi ya dauko kirani shine sai ya masa dalili ya ce ai wato na riga na lallabe kaina shine labbattu ra'asi suna wani sai su samu turare sai su wani turare mai kauri haka ruwan turare mai kauri kamar mai sai su lullube gashinsu gabaki daya duk turare maganin kura saboda aikin hajji akwai kura to duk kurar da ta zo ba za ta iya ratsa cikin gashinsu ba wannan turaren zai hana kurar ta shi ta ratsa so da sun zo za su yi alwala ko wanka da sun shafe sama sun kore kurar to shi ne ce lambatura shi ne na yi wa kaina wannan ko kallattu hadi sannan kuma wannan lullube kan zai hana kwarkwata ko kwaro ya shiga cikin gashi saboda suna da gashi in ga annabi gashin sa har aka fada ba gashin maza Allah har ka fada ya rufe kunnensa dole sai ya tura shi baya to shi ne sai su lullube gashin saboda kada wani kwaro ya shiga cikin kan kuma kaga shi mai aiki na jiba a so ta sosa kansa kai ya cire gashi to wannan lullube kan zai hana gashi ya fita a cikin shi sannan ya koro hadaya ya ce falastu a illo ba zan iya yin ta hannun nan ba hatta azhar hadu har sai na gama aikin hajji na yanka dan bata to dan kuma na ga ko ana yankawa ne bayan an gama aikin hajji gaba daya so wannan dai bayani ne na nau'in aikin hajji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da kuma wanda sahabbai su masu kai anan za mu dakata insha Allah abin da faɗa daidai Allah shi ba mana da wannan kuma kuskure ko kuma an shi Allah ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh